الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقام النمبر كوي أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا قوما قوتا ذا القائدة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة ومدينة na da shekara biyar wanda ya zo dai da sha tara ga watan biyar a Gregorian kalanda hudu wannan shi ne kasadinmu na hamsin da uku ko a daga cikin jerin gir karatuttukan littafin fannin ta'amul bainar zaujai na fadilatu sheikh muhammad siddiqul minshawi allahu yarhamu idan ba a manta ba muna nan a cikin babin da ke magana akan tarkul inadi wa mukhalafatil hawa haka ne ko sakin layi ɗaya ne ya rage mana wanda zamu zamu shiga sabon babi tarkul inadi wa mukhalafatil hawa shafi na 71 shafi na 71 karatun mu na ƙarshe mun kawo wa tahki imra'atun qissatuha ma'al inadi wa ittiba'il hawa matar da ta ba da labarin taurin kanta da kuma son zuciyarta wanda ya sa mijinta ya sake ta ya auro wata wanda take masa abin da yake so kuma suka samu zamantakewa mai kyau take ba da labari da kanta cewa taurin kan mace ba karamar masifa ba ne kwai mata da allah ya jarrabe su da taurin kai su dai ba sa faduwa ko azance ne tsakaninsu da miji dole sai dai miji ya yarda ya sallama ya ba abin da su suke so ko ya yarda da maganarsu shi ya haƙura da gaske shi ko ya haƙura da maganar shi to wannan abin yana haifar da matsala da yawa sau da yawa ana so ita mace ta zamto mai amsa wa miji ko da kuwa a wasu lokuta ta fahimci cewa ba akan gaskiya yake ba to dan a zauna lafiya ba dan kin gaza ba a'a dan a zauna lafiya sai ki haƙura kawai ki bar magana akwai wata mata da ta kira ni shekaran jiya wallahi tana kuka da idanunta tana faɗa min cewa mijinta kullum aka zo magana to fa shine a sama ba yadda za a yi shi ya karɓi gaskiya daga gurinta ta kai kuka ta kai ƙara an yi zaman mitin an yi wane ne duka iyayenta kullum abin da suke ce mata shine wancan ki yi haƙuri mun san kina da gaskiya amma abin da muke guje miki shine in kika ce lalle sai kin kwaci gaskiya a hannun mijinki to lamarin zai ɓaci in kika ce dole sai shi ya dawo ya bi ki to za ki samu matsala mu kuma matsalar ce ba masu don haka ta buƙaci in shigo cikin maganar domin a bata haƙƙinta na ce to iya abin da zan iya gaya miki iyayenki sun gaya miki mutane masu irin wannan ɗabi'ar wallahi da wahala ka iya tankwara su su ba abin da ake bukata da wahala mutane ne wanda Allah ya yi su kawai su duk kullum aka zo magana su ne sama kullum matsala ta faru su ne da gaskiya ko su ne ba su da gaskiya to su ne da gaskiya su haka suke da wahala ka samu ko a lokaci kwaya ɗaya ya yadda ya ce eh lalle malam a wannan bangaren nima na yi ba daidai ba a yafe mun kuma zan gyara da wahala ko ta ina ka biyo shi ne da gaskiya kawai to in Allah ya jarrabe ki da irin wannan mijin wallahi sai dai haƙuri in kika ce lalle sai ya dawo yadda ke kike so wallahi sai dai ku watse to me amfanin watsewar ba ta da amfani to shine wannan mata ta bada kissar abin da ya faru sannan kila aka ce inna isa alaihi salam annabi isa Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus laqiya iblis bisuqin an gane ko wato laƙiya iblis ya suku himaran arba wato ya gamu da iblis annabi isa ya gamu da shaidan yana kora jakuna guda hudu alaiha ahmalun a kansu akwai wasu abubuwa fasa'alahu sai annabi isa ya tambayi shaidan faƙala sai ya ce masa ahmilu tijaratun wa atlubu mushtarina ina ɗauke da waɗannan kaya ne ina kasuwancinsu ina tallata su ina neman masu saye ina fata an fahimta annabi isa ne game da shaidan da jaki da lodin kaya a kansa sai annabi isa ya tambaye shi wannan jakunan fa me za ka yi da su ya ce ai wani kaya na ɗauko ina talle ina neman masu saya faƙala sai ya ce masa amma ahadu ha ɗaya daga cikin jakunan ko kuma ɗaya daga cikin abin da na lodo akan jakunan akwai aljawu shine azzulmu zalunci ƙala sai annabi isa ya ce wa shaidan man yashtarihi to wa zai sayi zalunci ko yana ji da gangan da ganganci ya saya wa kansa zalunci ƙala sai ya ce as-salati shugabanni da sarakuna su za su sayi zalunci ma'ana ana so a faɗa maki kowanne irin halin kalar kowanne mutum an gane so shugabanni da sarakuna su za su sayi zalunci in ji shaidan su nake tallata wa zalunci su saya shi ne wancan mawaƙi yake cewa idza ma zalimu stahsana zulma madhaban walajja utuwan fi qabi iktisabihi fa kilfu ila sarfin layali fa innaha satubdi lahu ma lam yakun fi hisabihi qala sai yace fama thani to jaki na biyu kuma mai kalodo akai ƙala alhasadu ya ce shi kuma na ɗauko tallan hasada ne ƙala sai ya ce kwaman ya shari hitowa zai sai hasada ƙala al'ulama'u ya ce malamai su za layin mummuwa ya taho ko eh hasada shi ne ma wani yawan ke cewa ƙultulil hasadi aina an timuƙimu na cewa hasada ke ina ne mazauninki ƙalat ana fi ama'imul ulama'i sai ta ce ina nan a cikin raunan malamai shi ne makwancin hasada a uzubillahi Allah ka raba mu da hasada daga an ga wani malami ya taso yana trending al'umma na sauraren shi al'amura na tafiya da'awa na kyau ana ganin abin nan sai ga malamai yan uwan shi su suke mara hasada da wannan haka ne ko ba haka ba ko kuma daga an ga wato ya samu karbuwa a gurin jama'a sai ka ga malamai sun koma na cewa ai yaro ne ai bai yi karatu ba ai kaza kaza kaza ai ba ma na hawa a cikin karatun ba mantiki ta bakin na ƙala rawi ya ce uwarka ce mantikin Allah ji kan ƙala rawi ya ce ina ruwana da wani mantiki inda zan yi magana a fahimce ni ba magana ta ƙare ba almakasudu alfahamu babban abin da ake bukata a karatu shine a fahimta ba wai ai ta zubo larabci haka ne ko ba haka ba mafi yawancin masu zubo larabcin nan sai su yi su tafi ba wanda ya fahimci ina suka dosa ko ba haka bane amma a dan karanta kaɗan a yi jawabi a fahimtar da mutum menene ma'anar abun ya fi akan ka zo kai ta zuba mar karatu mutane yau sai suka je suka koyi larabcin ma bana tana har su san ma mashigarsa da mafitarsa kawai ka gaya musu ma'anar abu su gane su je su yi aiki da shi to su sai su dinga ganin tsantsar zuba karatu da larabci da jawo kaza kaza shi ne karatu su ko mutane abinda suka ɗauka kawai satara biyu uku nan fassara musu kai musu bayani da sharhi su fahimta to su ka gama da su to sai ya zama al'umma ta fi sauraron waɗanda suke fito musu da al'amura ƙarara ko da ba sa tumbuɗa musu karatu masu yawa sun fi sauraron su kai ka je kai ta larabcin ka ba wanda ya san kana yi da jama'a a ƙasar nan haka ake zuwa ai hudu ba a gama ba wanda ya san me aka yi in banda limamin da ya karanta hudu ba sai na ibai wanda su ma malamai ne sai sauran ɗalibai da malaman da suka zo amma duk sauran awam ba wanda ya san me aka faɗa har aka gama hudubar aka tashi haka ne ko ba haka ba sannan kuma inda za ka gane inda matsalar take mishkilolin kuma da matsalolin da ake hudubar a kansu suna cikin waɗannan awam ɗin da ba sa jin larabcin to sai zama an yi hudubar ba su fahimci me aka yi ba to da Allah me amfaninta amfanin ta su waɗanda suka san me aka faɗa malamai ne da ɗaliban ilimi su kuma ba su ne matsala ba su dama shiryayyu ne ko ba haka ba ne waɗanda ake so su gane saƙon huɗubar wannan juma'ar galibin su ba sa jin larabci ko ma ka ce duka to sai ya zama an yi karatun an gama su ba su ma san me aka faɗa ba balantana su je su gyara matsalolinsu su kuma malamai da ɗalibai da suka ji abin da aka yi su kuma ba don su ma aka yi ba domin su dama tuni gyararru ne ba su da matsala ban gane ko kun gane ba to wannan ta sa ya zamanto a da sai ka ga mutum ba zai zo masallaci ba sai ya ji an tada ikama ko ba haka bane komanda wallahi sai ya ji an tada ikama saboda ko ya zo da wuri an yi ta larabci shi bai san me aka faɗa ba to me ya amfanin ya zo ya zauna yana jin kawai ƙala kaza ƙala kaza wa huwa kaza laukana kaza la zalzim al'amru an yakuna kaza duk ya gama jin wannan laukaniya din amma bai san ina aka dosa ba da haka sai ya zauna a gida ko a rumfar kasuwar shi sai ya ji an fara Allahu akbar Allahu akbar sai ya fito da gudu da sallaye shi amma yanzu da aka gano aka waye aka fahimci addinin nan fa buƙatar shi ne a fahimtar da mutane sakon shi malamai suka dawo suna fassara hudu ba har ma sun fi fifita ta da hausa ko da yaren da mutane suke ji sama da larabcin baka ga yanzu karfe sha ɗaya sai ga masallaci ya cika ba kowa so yake a yi karatun yana nan don ya fahimci me aka faɗa ban gane ko kun fahimta ba to wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu dinga wayewa a harkokin karatu da harkokin addini domin addinin so ake a fahimci ina aka shiga ina aka fita me ake so a yi ba wai buƙatar a zo a yi ta zuba wa mutane karatu ba san ina aka dosa ba to shine sai yake cewa hassada ita ce malamai suke tattare da ita Allah ka tsare mu daga hassada an gane ƙara sai ya ce masa famar thalis jaki na uku kuma mai kalodo a kayi na fata an fahimta ƙara sai ya ce alkhiyanatu ha'inci ha'inci da zamba cikin aminci ƙala sai ya ce faman ya shari hitowa zai sayi ha'inci kuwa ƙala a tujjaru ya ce 'yan kasuwa su za su yi ha'inci suna yi ko ba sa yi suna yi ha'inci wajen sai da kayan abinci ha'inci wajen sai da manja ha'inci wajen sai da kaza au a zo a auna ma ba daidai ba gashi nan dai abubuwa na ha'inci da kuma tauye mudu ga suna a cikin 'yan kasuwar mu yanzu ya kai matakin da jama'a dabbobi wannan wallahi malam ana sa ha'inci a ciki kwanan nan wani ƙanina ya sayi tinkiya akan zai yi suna da ita lokacin da ya koro tinkiyar nan duk anguwar sanda ta gallabi kowa ta yi nan da gudu a kamo ta ta ƙara yi nan da gudu har tsallaka katanga tinkiyar wallahi take yi tsaban lafiya da ƙoshi amma na rantse muku da Allah cikin kwana uku yadda ka san irin balan-balan a sace ta ɗin nan ku aka huda ta ɗan abin da ta yi ta motsi wallahi kwamanda haka tinkiyar nan ta koma kafin ka ce kwabo wallahi sai ga tinkiyar nan kawai an yanka ta ana tinkiyar an soya ta kusan dubu talatin da wani abu zuwa arba'in amma sai ga shi an zo ana neman dubu ashirin a haɗa a raba mutane naman ta anguwa akwai ƙwayoyi da suke basu da wasu abubuwa da suke banka wa dabbobi yanzu tinkiya idan kika je ko rago ka gan shi kamar zai ci kansa saboda tsabar lafiya a hetoji kika saya sai kin kawo kin ajiye a gida cikin kwanaki kaɗan ya mole ni din nan bara an bani wani rago duk cikin ragunan da zan yanka a bara babu ragon da ya kai shi lafiya na tafi Kano zan je in kai wa mahaifiyata ragon layyatta wallahi aka buga mun waya aka ce ragon nan da yafi kowanne kyau da lafiya ya ragwabe yanzu babu yadda yake na sa kani na ya tura min hotonsa a bidiyo na ga yayi lagau hakan nan na ce da Allah ku nemi wuka kar a yi biyu babu mu mu yi tamu karamar layyar kafin babban layyar ta zo ina fata an fahimta shaura kusan sati guda lokacin ailayya so ha'inci a harkar kasuwa ga hinan kaca-kaca harkar saye da sayarwa harkar abubuwa babu daɗi babu gabin abin nan babu abin nan babu abin nan to wannan shi ne ƙala sai annabi isa ya ce masa famar rabia to jaki na hudu mai kalodo a kai ƙala alkaidu sai ce makirci kissa kisisina kishi makirci kala ya ce faman yashtarihi ya ce to waye kuma kake tallata wannan wa zai saya kala annisa'u ya ce mata su za su sayi wannan shedan ya raba kowa aiki kowa ya raba masa aiki sarakuna malamai yan kasuwa mata kowa da nasa aiki to ku kaidi aka sayar muku da haka muna muna roƙon Allah ya tsare mu daga kaidin mata to wannan babi ya ƙare cewa dai mace wato ta zamanto ba ta da taurin kai dangane da zama a gidan mijinta in tana so ta gama da mijinta lafiya kuma tana so aurenta ya lastin ya jima to ya zamto babu ajandar girman kai tattare da ita babu ajandar taurin kai tattare da ita an gane babi na gaba la takuni nakadiyatun wato karki zamanto mai yawan kishi da yawan kyashi da yawan hassada da yawan wato abubuwa dai marasa daɗi na alaƙa tsakaninki da ‘yar uwarki annakadu wa khuluqul mushkilat ko mashakil yu'addi ila ta'asati wa hadamil hayati zawjiyya wato kishi da kuma makirci irin na mata a cikin gida wanda suke sabbabar da mishkiloli wato yu'addi ila ta'asati yana jawo cin wahala da ainihin wato masifa in aka ce abin a ta'asa da kamar yadda annabi ke cewa ta'isa abdul dinari wato bawan kwandala ya shiga uku ya lalace to wato lalacewa da tambadewa da kuma tarwatsewar gida wa hadamil buyu abin hayatin zaujiya da kuma rugurguza rayuwar aure ƙila li'arabi an tambayi wani balarabi ko kuma wani balarabi ya yi bayani aka ce masa mallam ya tazawwat imra'ataini lam yadhuq lazzata al'aish duk mutumin da bai auri mata guda biyu ba bai san rayuwar aure mai daɗi ba a zahirin maganar haka ne amma a wani lokaci kuma takan saba wanda bai yi aure mata biyu ba bai san daɗin rayuwar aure ba fatazawwaja imra'ataini wannan mutum da ya ji wannan magana sai ya ƙara mata ta biyu ya auri mata guda biyu to fa'at abatahu sai suka wahalar da shi suka gajiyar da shi min kathratil ghairati wal khisami wash shajar saboda yawan kishin su da yawan husuma da yawan rigingimu tsakaninsu su ina fata an gane shi ya yi haka ne don ya zauna lafiya kamar yadda ya ji ana faɗa idan kana da mata biyu za ka samu sauƙi domin wata iskancin da take yi tana ganin don baka da wata ne wadda za ta bi ka shi ya sa take maka wannan shegantakar da za ka kawo wata sai ta ga cewa ita waccan ta riƙe ka da gaske ita ma sai ka ga ta dawo ta haka da yawa daga cikin mata suna da wannan ɗabi'a na ƙin biyayya wa miji da tunanin cewa idan su ba su bi shi ba dole ya zo ya bi su domin ba shi da wani alternative ba shi da inda zai je ya samu kwanciyar hankali dole sai gurinta la malja wa la manja ilaiha illa ilaiha ba guda ba matsira sai an dawo gurinta don haka sai ta amfani da wannan damar ta gasa wa mijin aya a hannu ina fata an gane to shi yasa sai ki ga wani he ya ɗauki wannan tunanin sai ta bari ya ƙaro wata to in aka yi sa'a wacce ta zo ta zama tunaninta shine ta bibiyayya wa mijinta to sai ki ga ya samu sauƙi ɗin tabbas ita kuma wannan wala Allah idan Allah yana son ta rabo ya kawo dalilin gyaranta amma idan matsala ta faru aka sirhi rahin sa'a ita ma wacce ta zo ba ajandar zaman lafiya ne ya kawo ta ba to ɗayan biyu za ta faru ko dai ta zama irin waccan sai ya zama baka da mafita ko ta ina ko kuma ta haɗa kai ma da wannan da ta zo ta samu su ta wahalar da kai ko kuma ta yi ta rigima da ita ‘yar uwar ka ba kasa samun kansu ballantana ka ji daɗin zama da su ɗayan ukun nan sai ta faru ko dai ita ma ta koma gefe yadda waccan ke gasa ka ita ma ta ci gaba da gasa ka ko kuma ta haɗa kai da ita wallahi akwai matar da ta kira ni bai wuce sati biyu da aurenta ba kishiyarta ta zauna da ita ta ce ke da ka taki ji kin ga gidan nan da kika zo ta ce ta ce ɗayan biyu ne karara fa ba wai magana shawara ko magana abin nan karara ɗayan biyu ne ko dai mu haɗa kai da ni da ke mu ci arziki domin mai gidan nan yana da kuɗi yana iyakacin gwargwadon iyawarsa amma mu ba mu gamsu ba dole sai ya ba mu da yawa tun daidai yana da shi ko mu haɗa kai da ke mu samu abin da za mu samu ko kuma ki koma gefe na koma gefe kuma wallahi sai na sabbaba miki fita daga gidan na rantsi da Allah ƙarara ta fito ta gaya mata to ta haka in zaki haɗa kai mu ci arziki to wannan mata ta ce to yanzu kaga wannan mata in ce mata a'a ni yanzu ban ma san gidan nan ba tukunna rana ɗaya in ta shirya mun wani makirci magana ta ta ƙare in ce mata e ni ban tahi da tarbiyyar zaluntar mutane ba ban ga uwata tana yi ba domin wallahi bari ku ji kun ga wani zalunci da mata suke yi na a sai da abinci na a kawo kuɗi ta zara wani abu wallahi sun matallahi wasu a gurin iyayensu suka koya wallahi tallahi uwarta tana ganin yadda take wa ubanta na rantse da Allah ita ma dalilin wannan ya sa ta zo take yi a gidan mijinta akwai wanda ta sani uwarta haka take amma saboda tsabar zalunci da za ta ji uban yana faɗa da uwar akan waɗannan matsalolin sai ta dawo tana goyon bayan uwarta alhalin ta san uwarta ba ta da kirki wannan ba ƙaramin zalunci ba ne shi azzalimi ko uwa ce ko uba ne sunansa azzalimi ba ruwan Allah da uwarka ce ko ubanka ne ba ruwan Allah da wannan in ma ba za ki higa rigimar batun da ke ya ce to kar da ki dinga ji a ranki cewa babanki bai kyauta ba a'a ki ce mama ba ki kyauta ba ko a zuci ki kudurta haka tun da kin san halinta to amma da yawa daga cikin ku kun san cewa iyayenku suna abin da ba mai kyau bane amma sai ku dinga goyon bayan su akan wannan kuna ganin ana cutar da su alhalin kuna sane da irin barnar da suke a gidajen mazajen su kuna sani to wannan mata haka ta gaya wannan mata cewa lalle lalle ta haɗa kai da ita su samu zama su yi aranjin yadda idan an ba da kuɗin cefa ne ko an kawo abinci da za su ɗiba su sayar ko an kawo kaza yadda za su yi kaza in ba haka ba ta ce kin ga ke ba kuwa ce na fi ki sanin gidan nan shekara ta goma sha hudu a gidan nan ‘ya'yana bakwai wallahi in na shirya miki wata makirci wallahi bake sake tsira ba sati biyu da zuwanta gidan miji wannan mata ta ɗebo jiki ta taho gurina aka rafa kallahu ga bala'in da ya same ni me ya abin yi na ce to ai ma kin kulle min kai na ce ma yanzu wallahi sai na yi nazarin ta ya za a yi na ce amma abu ɗaya zan gaya miki wanda he is guarantee shine ki je ki ci gaba da addu'a Allah ya tsare ki daga makircinta nace kin san me zaki dinga karantawa tace a'a nace ki dinga cewa Allahumma kfinihim bima shi'ita ko Allahumma kfinihim bima shi'ita Allah ka isar mun da makircin su da irin yadda kaga dama wannan shine addu'ar da gulam yayi lokacin da aka kulla makircin za a kashe shi aka hau da kan dutse akan za a wurgo shi ya ce Allah ka isar min da makircin waɗannan mutane kafin ka ankara he dutse ya girgiza waɗannan kafirai suka kifo shi ya sha sarki ya sake sawa aka ɗauke shi aka ɗora shi a jirgin ruwa aka tafi za a kifar da shi a jirgin ruwa ya ƙara yin addu'a ya ce ya Allah ka isar min da su daga makircinsu ka isar min da makircinsu ya Allah jirgin ruwa ya tangal tangal ya watsa su a ruwa su kuma shi kuma ya bar shi a cikin jirgin ruwan don haka sai gahi ya dawo sarki ya ce menene ya faru ya ce ubangijin da na ce ina bautawa shi ne ya isar mun da su da haka sai ka ƙala ƙulla makirci na gaba sarki ya fara kirikirin zai ƙara ƙulla wani makirci sai ya ce kai sarki da ka taka ne ya ce wallahi baka isa ka kashe ni ba sai ka tara jama'a na gari gaba ɗaya ka ɗaure ni a jikin katangar gari ko fila na tsakiyar gari ka ja kibiya ka harbe ni a kumatu amma in ka ja kibiyar sai ka ce bismillahi rabbil gula da sunan Allah ubangijin wannan yaro sannan ne zaka iya kashe ni yace amma duk wata dabara da zaka yi yace wallahi ubangijin da na yadda da shi ba zai barka kashe ni ba na gaya ma wannan magana sarki ya duba ya duba ya ga cewa ba shi da wata hanya illa ya bi shawara wannan yaro shine yasa aka kama yaron aka daure shi a jikin filar gari ina fata an gane ya zo ya ja kibiya ya tara jama'a duka na garin ya ja kibiya ya ce bismillahi rabbil gula da sunan Allah ubangijin wannan yaro ya harba kibiya sai kibiya ta ciki wannan yaro a kumatansa sai ya mutu su kuma jama'ar gari suna jin haka sai suka ga sarki ya gagara kashe wannan yaro har san da ya kira sunan ubangijin wannan yaron ya suka ce to ko in haka ne ahe ubangijin wannan yaron shine abin bautawa sai suka koma suna cewa amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam kuma shi ma dana ya ma yaron dabararsa shine ko shi zai mutu to al'ummar gari dai gaba ɗaya su yi imani da Allah ya yadda shi ya mutu amma al'umma su gane ba wanda ake bautawa sai Allah shi kare da haka wannan dabara tasa ta ci shi kan lalle ya tafi lahira amma kuma al'ummar gari gaba ɗaya sun yarda cewa wannan katon banzan ba ne Allah ba ubangiji madaukakin sarki shine Allah ina fata an gane so dalilin haka duk garin suka musulunta sarki sai ya gane yayi asarar yaro ɗaya yana ganin ya kashe yaro ɗaya yayi asarar duk mutanen gari gaba ɗaya duk mutanen gari sun bijirce masa suka rufa shi da duka da ƙyar ya sha ya ce kafa mai na ci ban baki ba shine Allah ya kawo wannan kissa a waccan sura yake cewa fa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid alladhi lahu mulku as-samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid innal ladhina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq to abinda nake so in kai mu ba wannan kissar nake ba abinda nake so in kai mu na ce wannan mata ki dinga cewa allahumma kafinihim bima shi'ita Allah ka isar mun da da makircin su Allah ka isar mun akan makircin wannan mata wallahi ba a je ko ina ba sai ga wannan mata ta sake dawowa ta ce malam wannan mata ta yi zamba cikin aminci mijin ya kama ta ƙarara yanzu maganar da nake maka tana gidansu ya sake ta ko wata biyu da aurensu bai yi ba to akwai munafukan mata waɗanda ba su da aiki illa injiniyarin fitintunu da rigingimu a gidajen mazajensu in kaga sun zauna da kawarsu suna tattaunawa shiryawa ake ya za a yi kullo wance ya za a yi mi kaza ya za a yi mi kaza baki da aiki sai kulle kullen makirci sai kulle kullen sharri sai kulle kullen yanda za a kifar da wani ko wance wallahi ki jira lokaci ke ma lokacin ki zai Allah ya kiyaye Allah ya sauwake da haka yake cewa fa'at abatahu sai suka wahalar da himin kasratul ghaira والخصام والشجار saboda yawan kishinsu da yawan husumarsu da yawan saɓani faƙala ya sifu ma jara lahu min huma wa huwa hazino sai rera waɗannan baituka yana mai wato bayyana irin abin da ya faru tsakaninsa da waɗannan mata nasa saboda baƙin ciki da takaicin da ya faɗa sai rera waɗannan baituka ya ce tazawwajtu isnaini li farɗi jahali ya ce fama ya shiƙa bihi zauji sunaini ya ce na auri mata guda biyu saboda ni a jahilci na ina ga idan na haka na samu sauki ya ce amma kar ka so ka ga irin wahalar da na sha akan waɗannan mata guda biyu shine abin da nake gaya muku cewa ba wai ƙara aure ƙara aure ba wallahi idan baka yi nasara ba to zaka ƙaro wa kanka fitina ne sai ka yi nazari tukunna sai ka yi hange sai ka yi bincike sai ka gane me halin matarka ta gida me halin wacce za ka kawo ya za a yi ka samar da fahimtar juna tsakaninsu yau cin amana ya yi yawa a cikin gidaje jama'a cin amana iri-iri cin amanar yara ƙanana malam ka auro mata ka ba ta amanar 'ya'yanka ta dinga dukansu tana azabtar da su kwanakin baya na faɗa muku da wuta wata mata take ƙona 'ya'yan kishiyarta wuta kwamanda wallahi haka za ta ɗauki ledar fiyo wata ta ce wa yarinyar sun kuya don ubanki ta ɗirma mata duka a gadon baya ta tsoma ledar a wuta sai ta kama tana ɗiga sai ta ɗaga ta dinga ɗiga mata a gadon baya tana tsalle tana ihu wannan wani irin masifa ne idan ta kita sunkuya ko ta ɗiga mata ta yi tsalle ta yi watsal-watsal ta gaura mata mari ce yi mun shiru kuma abin mamaki idan uban yarinyar ya dawo ta zo ta tare shi ya habibi ya wane ne shegiya munafuka in ba munafuka ba ta azabtar da ya irin azabar ma da Allah ya hana kuma uban ta ya dawo ki tarere shi da ruwan sanyi ƙaryar banza ƙaryar wofi munafurcin banza munafurcin wofi ku ji tsoron Allah wallahi akwai munafukai a cikin mata wallahi cin amana miji yana miji yana sa kafa yana fita za ta dinga shirya abubuwa na makirci da iskanci wata ana sa kafa a batta za ta ɗauki waya ta kira saurayinta suna hira irin wannan kes ga sunan bila adadi tana hulɗa da wasu mazaje a waje mijinta ya fita tana hulɗa da wasu mazaje a waje wata ma da kanta za ta kai kanta gurin mutumin banzan baki zai neme ta ba in ka taɓa ta ta ce waya wanda aka aura mata ne ba ta so to ke baki iya haƙuri da ƙaddara ba baki san cewa rayuwa akwai jarabawa ba duk dan adam da ka gani ba wanda bai fama da jaraba kawai hakuri ake yi amma ba wanda zai ce a cikin gidansa daɗi yake ji ɗari bisa ɗari na rantse da Allah babu bi a doron ƙasa a yanzu kowa da kika gani yana da matsala da ma- da ma- da matarsa ko tana da matsala da mijinta kawai dannewa ake a haƙura a zauna lafiya mata nawa aka yi musu aure ba sa so kuma dole haka suke suka haƙura suke zaune da mazajen jarabawarsu kenan haka Allah ya tsara musu to ke musulma ce dan me yasa idan Allah ya jarrabe ki da irin wannan ba za ki danna zuciyarki ba kuma wannan da kike cewa kina so din he kin zauna da shi Allah ya kai ki gurin sa ki ci ki ci kwal ubanki wallahi wajen wulakanci namiji kuma har wani abin da zaka tsaya kana kana biyewa ne ki je ki nuna mar soyayyar ya gasa miki aya a hannu ya zazzagi iyayenki kuma kin guji wannan wala Allah ma shine mai girmama iyayenki da mutunta su amma saboda ke munafika ce wai ba kya san shi ku yi hakuri ni karatu na haka yake wallahi ni haka karatu na yake an gane maganar da kyau ko da haka yace tazawwajtu isnaini li fardi jahali na auri mata guda biyu saboda a jahilci na ni ina ganin cewa zan zan more yace fa ma yashqa bihi zawju isnaini amma ni ka zo kaga irin wahalar da na sha da faman da ne da auren mata guda biyun nan na wahala ba yar kadan ba na na da ku ba dan kadan ba na fata an fahimta fa qultu sai nace asbiru bainahuma kharufan an umu baina akrami na ajataini yace zan yi hakuri tsakani na a tsakanin su tamkar ragon da yake cikin ni'ima nayi tsammanin zan zan zauna a tsakanin su kamar ragon da yake tsakanin wato iyayensa guda biyu wanda suke tareresa suke kulawa da shi suke masa komai abin da ya kamata ina fata an fahimta amma sai yace fasirtu kana ajatin tadha wa tumsi ta tudawilu baina akbathi menene zi'ibataini tace yace sai ga hina wayi gari fasurtu sai na zamanto kana ajatin kamar wata tinkiya ko kamar wata akuya tadha wa tumsi takan wayi gari kuma takan kai yamma tudawilu ana jujjuya ta baina akhbathi zi'ibataini tsakanin kuraye guda biyu da Allah idan kura ta samu karamin tinkiya ko karamin akuya kuraye guda biyu kafin su cinye hihe sun yi wasan kura da shi haka dai ko ba haka ba ko a animal filani yanzu idan kika gani zaki ga zaki ya kama dan karamin dan barewa ko dan abin nan kaza suna ta wasa da shi kai ka ce iyayensa ne amma daga karshe cinye shi za su yi yace to sai na wayi gari ni ina ganin zan zama kamar wani rago da yake tsakanin dan rago da yake tsakanin tumaki guda biyu wannan ta tarereye shi wannan ta lashe shi wannan ta gaza yace haka ne tsammani yace amma sai gahi na wayi gari kamar dan tinkiya ko dan akuya da ke rayuwa da kaiwa da komowa tsakanin kuraye guda biyu kowace tana harin cinye shi ma'ana yana siffanta irin yadda matan suka mai da shi kamar wani ainihin wato wanda suke neman haɗiyewa da cinyewa ba wacce take mar ɗa'a ba wacce take masa biyayya kowace tana ƙoƙarin sai ta mallake shi ko sai ta cutar da shi na fata an fahimta rida haza yuhabbiju sukta hada idan ne wannan abu don in yardar da wance to wannan abun kuma sai ya tayar da fushin wance haka ne ko ba haka ba duk abin da ne don in faranta wa wance to kuma wannan laifi ne a gurin yar uwarta yau jama'a an wayi gari mata wai so suke hata dariya da murmushi sai kaya adalci tsakaninsu ko a gidan uwarwa aka ce sai an yi haka ban sani ba sai ka yi adalci tsakanin dariya wai idan ka kalli kande kai dariya to delu ma an ka kalle ta ka yi deli a gida ma'ana ko menene wai dole sai ka yi adalci ta ina zai yiwu in ka sake ka kalli kande kai dariya ba ka kalli delu ba kai dariya ba to matsala ta faru a ina za a yi haka jama'a walwalar miji da jin daɗinsa da sakewarsa ya danganta daga irin yadda ita matar take tarerayarsa ya danganta daga yadda take entertaining nasa ga ya danganta daga yanayin yadda take masa abu mai kyau wannan yakan sa idan ya zo kusa da ita sai ya warwara ya hole ya yi dariya ya raha a jesu suna tuntsara dariya a daki ke kuma kin zama wata daskin dariɗi da ke sai murtukewa sai fushin banza da wafi da zumfara baki don allah ta ya za a yi zo gurin ke yi dariya ta ya za a yi haka kullum a cikin bakin ciki kike da ɓata rai da tsumewar banza ba gaira ba dalili wannan fa shine abin da ya faru tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Zainab bintu Jahash da wasu daga cikin mata Aisha da Hafsa Zainab ta gane annabi yana son zuma yana son nama ɗabi'ar manzan Allah ne idan ya fito in gari ya waye zai bi duk ɗakunan matansa ya gaishe su da kansa zai shiga kowace ya je ya kai mata gaisuwa ya kuka tashi ya yara yaya an kintsa suwance eh wasu suwance sun tafi makaranta akwai wata matsala eh babu duk da ba ɗa- rana kwanan su bane haka zai je wannan babu laifi yana da kyau miji ya zama haka kana da mata biyu eh gari ya waye idan dai ba tsari kake da hina su zo su gaishe ka ba to babu laifi kai idan ka fita daga ɗakin ka sai ka je yaya kuka tashi lafiya kalau ya akwai damuwa ne a ni su wanta sun tafi makaranta eh to Allah ya kiyaye akwai wata damuwa babu sai ka je ɗakin wanta ma wannan musulunci ya yarda amma banda matan yau da ke jahilci ya kai wa wasu matan makura da za a ce yau ranar kwanan wance ne sai ka je gaishe da wance ka shiga uku ka lalace su baban kawu baba ya hashi da sun samu abin faɗa me ya kai ka azzalimi mugu duk wata kalma sai ta gaya maka wanda annabi kuma yana yin wannan kuma ya sunnanta wa al'ummarsa cewa in sun yi haka babu laifi don haka annabi sai ya shiga ɗakin zainab to in ya shiga ɗakin zainab sai ya jima me yake sa yake jimawa zainab sai ta tanadi nama sai ta tanadi zuma annabi yana shigowa sai ta buɗe plate yana sheƙi yana tiriri yana ƙanshi ta ce ya rasulullahi ga nama na tanada maka don allah zai zauna ya ci ko ba zai zauna ya ci ba sai zauna ya ci suna ta hira suna ta taɗi ya gama ya suɗa hannu ta kawo ruwa ya wanke hannu sai ta ce to ga zuma kuma ka ɗan lasa ko da sau goma ne annabi sai ya ɗauki filet ɗin zuma ya kamfata ya lasa ya kamfata ya lasa yana jin daɗi suna hira to sai ya zama kullum idan ya shigo ɗakin zainab suna hira sai su jima bai fito ba da aisha da hafsa su sun gagara yin wannan abin da zainab take yi to amma ita kuma don me za ta yi ku duba irin wannan abin su ba su yi irin abin da annabi yake so ba amma wacce take yi kuma sai sun taka mata birki sai suka ce to yanzu abin da za a yi idan muka ce annabi ya daina shiga ba zai daina ba in muka ce ya daina shan zuman nan ba zai daina sha ba to amma mu yi makircin da zai sa ya daina shan zuman ya daina zuwa ɗakin yana jimawa hafsa ta ce ya za a yi ta ce idan ya shigo ɗakin ki ce bakinsa na wari in ya tambaya meye ne ki ce a a dai kwai abin da ka sha bakinka na wari ni ma in ya shigo ɗaki na sai in ce bakin shi yana wari don Allah ku duba shi yasa malamai suka ce in ba da matan annabi matan annabi bane wata magana in suka gaya manzan Allah sai nan da nan sai Allah ya turo da fushinsa akan su haka ne ko ba haka ba yanzu ni da ke individually in muka ce muka gaya manzan Allah wannan ba mu kafirta ba mun kafirta amma su da ke matan shi ne Allah ya ba su dama su yi irin wannan mu'amala ta yau da gobe wadda mata suka saba Allah ya ba su wannan suna iya mu'amalantarsa da irin wannan kuma ba wata matsala tsakaninsu da Allah Allah ya yarje musu amma wani daban ya faɗa annabi yanzu nan kaulasan zai sauka akan shi wallahi yanzu nan so sai zama kuma ikon Allah ɗakunansu a jere daga ɗakin Zainab sai na Hafsa sai na Aisha a jere don haka annabi na shiga ɗakin Zainab ya sha zuma yana fitowa sai ɗakin hafsa ta yana shigowa inna lillahi wa la ilaha illallah annabi ya ce me ya faru me ya faru ta ce wallahi bakinka kana magana kawai sai wani hamami yana tashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un annabi ya ce me ne to a bakina ta ce akwai dai abin da ka sha yanzu nan ina jin sai ce eh lalle na sha zuma a ɗaki to annabi ba ba ba ba zai munafurci ba ba wani boye boye ce lalle na sha zuma a ɗakin me a ɗakin zainab ya ce na sha zuma tabbas ta ce to diyan da aka yi zuman nan dai ko ta ɓaci da Allah zuma tana ɓaci da ma ba he zuma ta shekara goma a cikin abin nan ba ba abin da ya same ta ta ce diyan da aka yi zuman nan akwai matsala ya ce a'a zuma ne fa ba wani matsala ta ce in ka dai yi nazari ya ce to shi kenan annabi dai ransa bai ɓaci ba sai wuce yana shiga ɗakin na Aisha yana yin assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam inna lillahi ya ce me ya faru ta ce kana yin magana nan bakin ka wari yake me ya faru ta ce to ni dai ban sani ba amma dai akwai abin da ka ca- ka ci ko ka sha yanzu yanzu ya ce eh lalle akwai me ne ya ce zuma na sha a ɗakin Zainab ta ce to zuman nan akwai matsala to suka yi mara haka ranar farko suka yi masa na biyu suka yi mara na uku annabi sai ran shi ya ɓaci ya ce to daga yau ya haramta wa kansa shan wannan zuma a ɗakin zainab tun da ma abin ya zama haka shine Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajika ya kai wannan annabi me yasa kake haramta wa kanka abin da Allah ya halatta ma dan kana neman yardar matanka ku duba wani malami daga cikin malamai ya ce mata sun kai mata wajen iyawa da ƙwarewa annabin Allah ma sanda suka sa Allah ya zarge shi ma'ana Allah faɗa yake wa manzan Allah me yasa dan wa ya saka ka ka haramta wa kanka abin da Allah ya haramta ma dan kawai kana so sai matanka sun yarda da kai da haka ka je ka ci gaba da shan zuman ka duk wacce ba za ta zauna da kai ba ta tafi ma'ana ke ba za ki abin arziki ba kuma yar uwarki in ta ki koma gefe kina zumbura baki aiki shi na gaskiya shine kowace ta iya allanta ta wanke haka ne ko ba haka ba kowace ta yi abin da za ta ja hankalin miji amma ba wai wanta ta yi abin kirki ke kuma ba za ki na kirkin ba in kwalliya ta yi yo ta fi ke kasancewa ya mace ne ki yi kwalliya mana ke ma in girki ta yi mai daɗi yo ke ba ya mace bane in baki iya ba zai ki tirenin mana ki je ki training ki zo ki wanda ya fi nata ko wanda ya kai nata ya zama abin competition ne ki daina kallanta a matsayin abin zargi don ta burge mijinta ke ma burge shi abin da ya kamata kenan kama sai ya zamto ke ba ki yi ba kuma wacce ta yi kina so hekin hana ta a wannan ko ba zai yiwu ba to shine da haka sai ce sai na wayi gari a tsakaninsu kamar wani ɗan tinkiya ko ɗan akuya da ke rayuwa tsakanin kuraye guda biyu ya ce rida haza yuhajjiju ko yuhabbiju sukhta haza wato yaddar da zan da zan ba wance ya ce sai ya sabbabar da fikin wance ya ce fama a'ara min ihda sukhtatain don Allah ya zan yi da ɗaya daga cikin fishin nan guda biyu ni na yi abu don in faranta wa wance wance ta fusata na dawo na yi don in faranta wa wannan wannan ma ta sake fusata ya ce to ya zan yi da wannan fushi guda biyu wa alqa fil fil ma'ishati kullu kullu dhurrin yace ina fuskantar duk wata kalar cutarwa da ka sani a cikin wannan rayuwar tawa kaza ka dhurru baina dharrataini kaza kaza ka dhurru baina dharrataini haka nan nake rayuwa cikin kunci da cutuwa tsakanin kishiyoyi guda biyu ina fata an fahimta lihaza lailatun walitilka ukhra wannan daranta daban wancan ma daranta daban amma itabun da'imun fil lailataini kullum a cikin bala'i da tashin hankali nake a cikin waɗannan dararen guda biyu ma'ana akwai matar da in dai aka ce yau ba ranar kwananta bane ranar kwanan yar uwarta ne to da fushi da tsimewa da tada hankali da jin haushi da kuntumewa da ashariya a cikin gida da habaici da zage-zage ka kulla da su a ranar saboda yau ba ranar menene ba kwananta ba za a tafi ɗakin wancan tana jin baƙin ciki tana jin haushi ya ce don haka kowanne dare ya zama mun bala'i in ina ɗakin wance wance ta tada hankali in ina ɗakin wance ma wance ta tada hankali ya ce jama'a ya zan yi ne wannan baiti yake rerawa yana faɗin halin da ya tsinci kansa a ciki akwai matar fa da aka samu wallahi kwamanda duk da sai ta ƙulla kashi a cikin leda jama'a sai wanta ta fita sai ta daidai ƙarƙashin gwadon sai ta yaga leda kashin sai ta tura ta ciki miji ya shi Allah Allah ya shirye mu da ku ga baki daya miji ya zo ya gagara samun nutsuwa ta ina nake jin wari abinci ka ɗake kaf don Allah ina daɗin kwanciya ga warin kashi a cikin ɗaki wannan fa ne kaɗan daga cikin sharrin wasu daga cikin ku fa Allah ya yi Allah ya yi da haka ya ce lihaza lailatin wa litilka ukhra itabun da'imun fil lailatayn kullum a cikin kunci da bakin ciki nake dangane da waɗannan darare yace fa in ahabbta an tabqa kariman in ka so ka zauna cikin karamci da walwala min alkhairat mamlu alyadaini kana so ka yi alheri hannunka a cike da alheri fa ish azban to ka rayu kawai kana goro in kana so ka rayuwa mai daɗi ku ji shawara yanzu yake bawa mazaji in dai rayuwa kake so ba tashin hankali ba matsala malam usman za a ɗauki shawara wannan mutumin ya da ku ne wallahi eh ya da ku fa in ahabbta an tabqa kariman in kana so ka zama mutum mai mutunci kana so ka zauna lafiya kana so ya zama ba damuwa tattare da kai min alkhairati mamlu alyadaini kana cikin alheri hannayenka kullum a cikin ni'ima da falala yace fa ish azban to ka rayu gauro kawai ka saki matanka duka ka zauna kai kadai eh Allah ya sauwaƙe ya ce fa illam tastaɗe in ko ba za ka iya ba fa durriyan fi arajil menene jahfalaini ya ce to kai kan ka zauna cikin kunci da bala'i da takaici tsakanin rindina guda biyu wato rindinar wannan bangaren da rindinar wannan bangaren kowace na kawo maka hari sai ta cutar da kai ba za su barka ka zauna lafiya ba wannan shine wasiyarsa ta ƙarshe to muna dai masa abin nan jaje na wannan hali da ya shiga domin a daidai lokacin kuma da shi yake wannan complain din to akwai kuma waɗanda sun yi aure har guda hudu ma ba ma biyu ba wallahi kuma suna zaune lafiya eh mata ba ku taru kuka zama ɗaya ba shine adalcin da za a yi muku akwai mutanen kirki a cikin ku akwai bayin Allah nagari a cikin ku akwai waɗanda suka yarda su zauna da mazaje lafiya su ba su duk wata gudunmawa wajen rayuwarsu ta inganta akwai ku kuna nan da yawa yadda muke jin labarin marasa kirki cikinku to kuma haka muke da labarin masu kirkin cikinku so adalcin da za a yi muku shine kasancewar akwai ɓata gari a cikinku to wannan ko bai hana a samu mutanen arziki bayan Allah wanda suke kokari wajen su zauna da gidajensu lafiya to irin waɗannan matan muna musu addu'a Allah ya saka musu da alheri akwai matar da in ka ji hakurin kuma da take ma da mijinta da irin hakurin da take da abokiyar zamanta da irin kau da kai da take akan cutarwar da ake mata na rantse da Allah sai ka tausaya mata akwai matan da sun daure sun cije sun haɗiye sun manta da duk wani abu da ake musu suna ramewa suna kwanjamewa suna koɗewa sakamakon mummunar cuta da mugunta da ƙeta da suke fuskanta a cikin mazajensu a gidajen mazajensu amma Allah sun yi shiru sun yi gum ba wanda yake ji ƙara wannan ba sa iya kaiwa akwai matar da na sani ba ta iya kai ƙarar mijinta kuma kullum ƙara mijin cutar da ita yake amma wallahi ko ƙara ba ta iya kaiwa ta ce duk duniya malam in ban da Allah sai kai da nake gaya ba wanda ya san matsala tsakanina da mijina ta ce kuma uwata tana raye ubana yana raye yan uwana duka suna raye kuma a cikin yan uwana akwai fusatattu da da zan gaya musu halin da nake ciki wallahi in duka ne ya kai su da ke mijina ta ce amma ba zan yi ba ta ce na yarda idan wannan halin zai samar min da rahama a gobe kiyama to na yarda ya samar min zan yi iyakacin yi na mana domin tsabar yadda na ji abubuwan da aka yi mata na ce mata dole mu tara yan uwanta da sauran dangi mu bujiro da wannan magana a ɗauki mataki a kai ta ce wallahi malam shawara kawai za ka bani kuma kamin addu'a amma maganar a kai gaban yan uwana ba zan yarda ba ta ce wallahi za su iya ɗauka min duk wani mataki za su iya kwata min duk wani yanci amma ni gara in rayu cikin haka in dai Allah zai min rahama a gobe kiyama na yarda da wannan ba za ki zama irin waɗannan matan ba nawa duniya take gaba ɗaya to akwai matan kirki akwai matan arziki akwai mutanen kirki bayin Allah wallahi amma fa akwai munafukai na rantse da Allah akwai munafukai Allah ya raba mu da munafurci karamin sa da babban sa saboda ban fara da wuri ba dole zamu dakata anan abinda muka faɗa daidai da ni da ko Allah ya tara mu a cikin ladan wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ko Allah ya fe mana akwai wasu baituka su ma a gaba in mun tashi za mu tashi a kansu sai kuma mu ƙara zuwa gaba inda abinda Allah ya sauwaƙe mana za mu yi zuwa sati mai zuwa akwai tambaya kuma da kowa wani bayani to bismillah
wannan ta tambaya ce ta wannan da ne da hadisin da yake magana da suka ta hudu salatu wa salatu na'am idza uqimatus salatu fala salata illa al maktuba eh haka haka to asalin maganganun ma dukansu akwai akwai tattaunawar malamai shin me ma halaccin mace ta bi jami'i tana cikin gidanta a tabi masallaci wasu malamai suna cewa babu laifi ta bi wasu kuma suna cewa gaskiya kar ma ta fara domin akwai matsalolin da suke iya bujurowa sallar wanda kuma idan misali suka bujuro ya za ta yi da sallar misali idan lasifika take amfani da shi sai aka ɗauke wuta ko janareto ya mutu to kaga ta tsaya a ruku'u bata san an dago ko ba a dago ba shin karasawa za ta yi ita da kanta ko kuma za ta yanke sallar ta sake wata sabuwa to irin waɗannan matsalolin ne suke suka sa wasu malamai suna ganin cewa ma bai ma halatta mace ta bi sallah daga ainihin wato waje ba sannan akwai matsala ta sahu wanda malamai suna tattauna akan sahu mace kan da take sallah a cikin gidanta ko a ɗakinta shin me matsayin sahunta wanda an ce kuma za ka bi jam'i dole ka tsaya akan sahu to ita ba sahu ta yi ba tana cikin ɗaki ne kawai da ma a ce a waje take tana tare da wasu mata a cikin masallacin sun yi sahu to wannan wani abu ne daban da haka ala ayyi halin akwai maganganun malamai ma akan halaccin bin mace sallah tana cikin gida to mu dawo kan matsalar kuma a tana nafila sai ta ji an tada sallah in ma ya halatta ta bi sallar shin za ta yanke wannan sallah din ko kuma a'a za ta ci gaba da ita hita idan sannan ta zo na farilla nan ma akwai maganganun malamai wasu malamai suna ganin bai kamata idan an fara aikin alheri a yanke shi ba sallar nafila aikin alheri ne to ta fara bai halatta ta yanke an fi so a karasa wasu malamai sun tafi akan wannan wasu kuma suna ganin cewa tunda annabi ya ce fala salata illa maktuba idza uqimati salatu fala salata illa maktuba to bai halatta ainihin wato ta ainihin wato a ci gaba da sallar ba dole ta yanke ta ta zo na farilla wannan magana kuma ta ƙarshen ita ne tafi inganci kuma nima da ita na fi gamsuwa ina fata an gane kawai ta yanke ta haƙura musamman sallolin da bayan su ana iya yin nafila misali sallar isha bayan ta ana iya nafila da haka ta haƙura da wannan in an gidan da sallar isha sai ta yi nafilar ta ina fata an gane haka sallan azahar bayan ta ita ma ana yin nafila idan azahar ne sai ta haƙura da wannan sallar ko wannan nafilar in an gidan da ta farilla sai ta tashi sai ta nafilfilinta da wanda ta yi yari kafin abin nan farilla din da kuma wanda ta yi niyyar yi bayan farilla sai ta yi su bayan an idar da na farilla wannan shine abin da ni na fi gamsuwa da ke cikin fatawoyin malamai wallahu ta'ala ala akwai wani to Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka a muna sanar da ku insha Allah ta'ala ran juma'a malam Ahmad Muhammad Gombe zai fara karantar da sunani a sunanu Abi Dawud a wannan masallaci tsakanin magrib da isha kamar yadda mata suka saba zuwa ga masallacin mata to su ma a wannan karatun ma ana gayyatar su ga wanda za su dinga za su samu zama zuwa kuma sai a je a nemi littafin sunan abi dawud shine za a karanta ainihin wato mataninsa ba wai sharhi ba ina fata an gane Allah ya ba mu iko kuma Allah ya taimake mu Allah kuma ya ba mu nasara sannan dai muna buƙatar a saka ƴan uwanmu a cikin addu'a dukkan mu nan gaba ɗayan mu nan da kuka gani muna buƙatar addu'o'in mu a sama addu'a Allah ya mana muwafaka Allah ya mana agaji Allah kuma ya samu dace akwai malam Aminu an sunce masa ɗorin da ya samu na karaya a yatsansa muna addu'a Allah ya sa wannan ɗori ya zauna kenan Allah kuma ya ba shi lafiya Allah maɗaukakin sarki ya yi masa akwai malam usman cikin ramadan an sace mar waya wayarsa da yake aiki da ita an sace muna tunanin yadda za a dawo da ita amma muna buƙatar a sashi addu'a Allah ya kamar mafita akwai malam usman yana harkar pos da wasu abubuwa da yake yi na neman taro kwabo muna addu'a Allah ya sa albarka da alkhairi a ciki ga kwamanda muna tare da shi ga abdullahi anka muna tare ga 'yan kwamitinmu na mata su malama aisha muna addu'a dukkanmu gaba ɗaya allah biya wa kowa bukatunsa na alkhairi kuma da kuka zo wannan karatu muna addu'a bukatunku na alkhairi allah ya biya muku damoyin da ake ciki gaba ɗaya allah ya yi mana allah ya saita gidajenmu da kuma matanmu da iyalanmu da mazaje duka allah ya saita gidajen gaba ki ɗaya sannan muna addu'a wannan ƙasa tamu allah ka kawo mana ɗauki ka saita mana ita ya allah fitintunu da masifu da bala'o'i da matsaloli na rashin wuta rashin ruwa rashin mai mai araha da dai shauran matsalolin da suke tunkara wannan ƙasa muna addu'a subhanahu wata'ala ya kawo mana ɗauki a kansu ya yaye mana su ya kuma saita mana wannan ƙasa shugabanninmu muna addu'a Allah ya waiwaito da kwakwalansu da zukatansu da hankulansu zuwa ga abin da zai taimaka wa al'ummarsu da kuma ƙasarsu gaba ɗaya duk abin da suke tunani na cutar da mu Allah ya goge wannan Allah ya dilitin din wannan tunanin a cikin kwakwalansu Allah ya ba su iko na nazari da tunanin yadda za su ciyar da mu gaba ɗazun nan nake gani kan cewa an yi afurubi ma shugaban ƙasa zai ciwo wani bashin kuɗi akan gyara wutan nefan Najeriya to wannan matsala dai ana ta ciwo kuɗi ana kashe su ana ta ciwo kuɗi ana kashe su ana ta ciwo kuɗi ana kashe su kwanan nan akwai wani ɗan social media wani wanda yake yawan bayyana abubuwa wanda wasu abubuwan nasa mafi yawanci gaskiya ne amma akwai kalilan waɗanda shi ma baya bincike akan yake sake su daga ƙarshe a gano cewa ba gaskiya bane to yayi magana akan wani aiki da aka fara tun 80s ko 70s na harkar wutan nefa kamfani ne an ba da contract ɗin aikin wutan nefa nan ya fi sau talatin tun zamanin shagari ake ba da kwangilar yin aikin wutan nan amma wallahi aikin ya ki karewa duk lokacin da aka ware biliyoyi da daloli aka danna akan wannan sai waɗanda aka ba wa haƙƙin abin su kwashe kuɗin kuma su bar aikin haka gurin yana nan ya yi ciyawa ya ragargaje wasu injinan ma sun mutu wanda an ce idan aka samu aka gina wannan gurin kuma aka inganta shi aƙalla zai samu megawan ne guda dubu talatin wanda megawan dubu talatin jama'a ya fi ƙarfin najeriya da d- wanda suke kewaye da ita ma duk nijar ma za mu ba su wuta tunda har yanzu duk wannan wutar da ake magana fa ba ta kai megawa dubu uku fa a najeriya duk wannan wutar da muke sharin ɗinta ba ta kai megawa dubu uku ba a lokacin buhari ne aka sami megawa dubu biyar ana ta murna ana ganin wuta za ta wadata aka samu wasu la'anannu suka je suka faffasa bututun gas da waye-waye suka sake kwalafsin ɗin wutar gaba ɗaya tun daga nan wutar ba ta ƙara dawowa normal ba to muna addu'a Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki kuma Allah ya saita mana wannan ƙasa al'amuran namu sai dai addu'a amma duk abin da kake tunanin ya kamata a yi wallahi ana yi amma baya trending baya yin komai saboda haka mu ci gaba da gaya wa Allah Allah ya yi mana Allah ya kawo mana sauki Allah ya sa aljanna ta zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله